بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول جاء الله سبحانه وتعالى دي هذا معانا سافيات لهدي شابكوي قوات من سفر hijirar mazo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da 30 ne ko? na 30 ga watan 12 na shekara ta 2012 a lissafin miladiya kuma yau ne kamar yadda muka saba karatunmu na siran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin arhik al-maktum na safiyar rahman al-mubarak furi makon da ya gabata mun fara magana ko kuma mun dan kara shigowa cikin magana akan yakin badar kuma mun tsaya inda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari kalmomin farin ciki da murna daga sahabbansa muhajirun da kuma al'ansar wajen muwafaƙarsu na a tafi yaƙi kuma a kutsa domin kare mutunci da daraja ta wannan addini za mu tashi yau inda yake cewa aljaishul islami yuwasilu sairahu nan ne ko? wato rundunar musulunci ta ci gaba da yin gaba da tafiya domin tunkarar kafirai a wannan yaƙi ya ce sun martahala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zafiran sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi in an ce irtahala ya fara tafiya min zafiran daga wani kwari ana kiransa zafiran kusa da madina wadi ne sunansa kenan zafiran fasalaka ala thanaya yuqalu laha al-asafir ya shiga hanyar wani layi ko kucika tsakanin dutse da dutse to irin matsatsiyar hanya tsakanin dutse da dutse ana ce masa ana ce mata thanaya sunanta al-asafir ita wannan hanyar thumman hatta sannan sai ya sauko yayo ƙasa minha ila baladin zuwa wani ƙauye yuqalu lahu addabba sunan garin kenan addabbatu ba dabba haka na dabba wancan dabba na dabbobi dabba ne wama min dabbatin akwai madda shi kuma wannan addabbatu ba dubbatu ba kuma dabbatu da fataha وترك الحنان بيمين يبر قوين غارين الحنان daga gefen dama ko kuma kai wannan wata jigawa mai suna alhannan yace wa huwa kathibun azimun kal jabali wata jigawa ce wato tarin leleyi babba mai girma kaman dutse sunansa alhannan thumma nazala qariban min badr sannan sai ya sauka ya zango a wani wuri kusa da badar badar gari kenan sannan matashiya ta gaba yace ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqumu bi amaliyati listikshaf annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yana aikin wato istikshafi bincike da kansa ya tashi yana bin ya gano ina kafirai suke mai suke tsarawa shi ma'ana bincike ya exploring hanyar da area da ga cewa ko ana wani abu ya ce wa hunaka kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri na badar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama bi nafsihi ya tashi da kansa bi amaliyyati listik da kansa yake wannan binciken a wannan karen da kansa ma'a rafiqihi fil ghari tare da wato abokin tafiyarsa a cikin kogo lokacin hijira kenan shine abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu wannan shine kaulin ibn hisham cewa abubakar shine wannan wanda aka tafiyar da shi a cikin magazi na alwaqidi shi ya kawo mutum uku akwai qatada tubnun nu'man akwai abdullahi ibn ka'ab almazini akwai kuma mu'adh ibn jabal yace a ce wannan ne aka ce wannan ne aka ce wancan amma ibn hisham shi bai tantama ba yace abubakar ne as-siddiq akai wannan fita da shi don ai bincike a gano me ake ciki tsakanin wato jeshin musulmi da kuma jeshin kafirai musamman a sannan yake cewa wa baina ma huma yatajawwalani haula ma'as haula mu'askari makka suna nan dai suna kekkewayawa shine yatajawwalani tijwal shine zagaye ka zagaya don tafaqqudi ka bi diddigi ka gano me ke faruwa haula mu'askari makka a daidai inda mutanen makan za su zo su yi camp shine mu'askar camp kenan wato inda za su zo su yi zangonsu su kafa sansana ake cewa ko sansani kai yawwa idha huma bi shaykhin min al-arab suna tafe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar sai ga su suka haɗu da wani tsoho daga cikin larabawa fasa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan tsohon ya zo a cikin riwayoyin sira cewa wannan tsoho sunansa sufyan ad-damri ko ad-damri sufyan ad-damri shine suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da abubakar sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi an quraishin yace me labarin quraishawa me ka sani akan quraishawa wa an muhammadin wa ashabihi kuma menene labarin muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa me ka sani a kansu don me yayi wannan tambaya malamin ce sa'ala anil jaishaini ziyadatan fit takattumi annabi sallallahu alaihi wasallama maimakon ya tambayi menene ka sani akan rundunar ƙuraishawa da suka fito yaƙi kaga anan da iya wannan ya tambaye shi la'alla mutumin zai dube shi sosai ta wannan mutumin shi kuma waye daga ina yake amma sai ya tambaye shi bangarorin guda biyu gaba daya tun da dama bai nuna masa waye shi ba sai shi mai ka sani dangane da rundunar ƙurashawa da suka fito yaƙi da kuma muhammad da mutanensa da sahabbansa da suka fito su ma yaƙi mai ka sani kaga kenan dan mutumin ya fahimci cewa wannan baya can kuma baya nan sai ya saki jiki ya bashi labari to dama an kana neman labari a kenan sai ka ɓoye kanka ko yawwa to shine sai ce walakin na sheikh ƙala amma shi wannan tsoho ya ce la kuma hatta tukhbirani mimman antuma eh ni ba zan gaya muku ba in ba ku labarin komai ba sai kuma kun ba ni labarin daga ina kuke daga wace kabila kuke in an ce mimman antuma ma'ana me wace ce kabila ku فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن الله صلى الله عليه وسلم يسي إذا أخبرتنا أخبرناك إن كما ملاباري مما ذا مقيا مكا دقا إن مكي هذا دولي كما وتدبار الدامة سيتا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيسي أو ذاك بذاك إن مكي حكا ذاك حكا shine ma'ana awa zaka bi zak wannan da wancan ma'ana in ni na gaya muku za ku gaya mun qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na'am za mu gaya maka qala shaykhu sai wannan tsoho sufyan ad-damri sai ya ce fa innahu balagani anna muhammadan wa ashabahu kharaju yawma kaza wa kaza abinda ya same ni na labari shine muhammad da sahabbansa sun fito ranar kaza da kaza ma'anarin da suka fito ranar kaza ce fa in kana sadaqal ladhi akhbarani in wanda ya bani labari ya faɗa min gaskiya fahumul yawma to a yau dinnan bi makani kaza wa kaza za a same su daidai wuri kaza da kaza ma'ana kintacen tafiyar kwana nawa ake daga wuri kaza zuwa kaza duk sun haddace wannan sai ce in dai ran da aka gaya mun cewa sun fito din da gaske ne wannan ranar ce to ya kamata a ce yanzu tafiyarsu irin tafiyar da aka saba sun kawo wuri kaza yawwa Ah, sai ke cewa lil makanin ladhi bihi jaishul madina sai kuma ya faɗi daidai inda wannan ne rundunar mutanen madina ɗin take tabbas sai ce wa balagani ya kuma ishe ni labari ya zo mini anna quraishan cewa quraishawa kharaju yawma kaza wa kaza su kuma quraishawa sun fito ranar kaza da kaza wannan uslubin kaza da kaza karka fahimci cewa rana biyu ne ake faɗi uslubi ne na duk abin da baka faɗe shi ba ka ce ran kamar da mu ai da hausa ɗaya kawai muke faɗa kaza ɗin ko rana kaza su a larabci ana cewa yau ma kaza wa kaza ko da guda ɗaya ce kamar yadda a turanci ake cewa so an so haka shi ma ba ɗaya ba ko yawwa to wannan ne kawai sai ce fa in kana sadaqa alladhi akhbarani in wanda ya bani labari din yayi min gaskiya fahumul yawma bi makani kaza wa kaza to yau zai zama kenan suna wuri kaza da kaza lil makani allazi bihi jaishu jaishu makka shi ma ya tantance wurin ya faɗi daidai inda anan ne ko hakikatan wannan rinduna ta mutanen makka suke to ya ba da labarinsa ko sauran ɗaya gefen walamma faraga min khabarihi yayin da ya gama ba da labarinsa ƙala sai nana ta tambaye sa ice mimman antuma to kuɗin daga ina kuke bari ku ji ansa daga annabci faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa nahnu min ma'in mu daga ruwa muke kun ji wata amsa ko me yake nufi da mu daga ruwa muke ma'ana mu asalin halittar mu daga ruwa Allah ya halicce mu wannan kuma gaskiya ce yau annabi sallallahu alaihi wasallam dama baya ƙarya manzo sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya amma ku duba ku ga dabarar dan kar ya gaya masa asalin kabila sai ce ai mu ne daga madina ai ni ne ma manzon Allah a'a kuma wannan duk dabarar yaki ta rushe ai yawwa saboda dabarar yaki tana buƙatar takattumi takattumi shine ka boye asirinka in har komai naka an sani to an gama da kai yawwa don haka sai faɗi wannan magana wadda ita ce asalin ɗan adam wanda dama kuma Allah subhanahu wataala ya ga mana wa huwa allazi khalaqa min alma'i me bashara ko Allah shine wanda ya halicci dan adam daga ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa nahnu min ma'in mu daga ruwa muke mm kaga shikenan dai to amma shi bawan Allah abin da ya fahimta daban sun man sarrafa anhu yana bashi wannan amsa sai ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar sai suka kama hanya suka bar wurin don me don kada in sun zauna sun ci gaba da tattaunawa da shi to zai matsa ga tambayoyinsa annabi ko sallallahu alaihi ba zai karya ba yawwa sai zai gaya masa waye shi kuma tunda ba a buƙatar hakan a wannan lokaci da ya gaya masa wannan nahnu mimma in din kawai sai suka gaba da shi da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu anhu wa baqiya shaykhu yatafawwahu shaykhun ya tsaya shi wani tsohon ya tsaya a wurin yana ta sallallami shine yatafawwahu yana ta magana in an ce faha ya faɗi magana da baki daga fa yauwa ya tafawwahu yana cewa ma mimma me ma'anar mimma'in me ma'anar daga ruwa kuke a mimma'il iraqi daga ruwan iraqi kuke kaga an riga an gama da shi ko ya riga ya auka cikin abin da ake so ma'ana kada gaya masa ainihin sirri to wannan shine sannan sai ce al-husulu ala ahammil ma'lumati anil jaysh al-makki samun manya-manyan labarai masu muhimmanci dangane da rindinar makka wa fi masa'i zalika al-yawm a yammacin a yammacin wannan rana kuma dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadi da wannan dattijo ba'atha sallallahu alaihi wasallam istikhbaratihi min jadidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aika yan leken asirinsa istikhbaratihi ana nufin yan leƙen asiri min jadidin karo sabon karo na daban liyabhatha an akhbaril aduwi don su gano masa su binciko masa labarin abokan gaba wa qama li hadhihi al'amaliyati thalathatun min qadati muhajirin mutum uku daga cikin shugabannin muhajirai su ne suka yi wannan aiki na bincike na leƙen asiri ali ibn abi talibin والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص من يمن يكوى fi nafarin min ashabihi a cikin wata rinduna wata, wata tawaga kuma dai daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam in ce in aka ce maka wane ya fita fi nafarin ma'ana shine jagora da wasu kuma tare da shi yawwa cikin wani adadi adadi amma kaɗan tunda an ce nafar ya ce zahabu ila ma'i badrin sai suka tafi daidai ruwan badar akwai ruwa a badar yana nan kuma har yanzu fawajadu gulamaini yastaqiyani li jaishi makkata sai suka sami wasu samari biyu yara guda biyu kaman tsofin bayi kawai yantattu ko kuma bayin lijaishi makka wanda yake dama bin nan rindinar makka mutanen makka su suka turo su su saman musu ruwa fa'alƙau alaihim alƙabda sai suka kama su shi ne alƙabda kama mutum kamar kamun ɗan sanda ya kama mutum yau alƙa alaihi alƙabda aka ake cewa waja'u bihima ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati sai suka taho da su aka zo da su gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah wata sallah a wurin fastakhbarahuma alqauma fastakhbarahuma alqaum sai mutanen suka tambayi su waɗannan mutum guda biyu din ma'ana shugabannin wannan runduna guda uku Aliyu da Zubair da kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anil jami' da kuma waɗanda suke tare da su suka titsiye waɗannan mutum biyu suka yi interrogating ɗinsu mana aka tattambaye su me kuke ciki daga ina kuke me ake yi wa ya turo ku me kuke nema irin wannan tambayoyi faƙala sai suka ce nahnu suqatu quraishin mu masu ɗebo ruwa ne kawai na ƙuraishawa ƙuraishawa ne suka turo mu mu zo mu ɗebo musu ruwa mu kai musu za su sha kaga wani amsa ai ta isa don a fahimci daga ina suke kuma wa ya turo su ba'afuna nasqihim min alma'i sun aiko mu ne domin mu shayar da su ruwa mana mu debo musu ruwa fa kariha alqawm sai mutanen da suke musu tambayoyin sai suka ki wannan abu ma'ana ba su gamsu da wannan tambaya ba ai wannan amsa ba warajau an yakuna li abi sufyan sai suke fatan ina ma abu sufyan ne ya turo su ba mutanen makka ba kun fahimci zancen domin me abu sufyan yana ina yana hanyarsa shi da ayari ko da dukiya tare da shi don haka su wani sahabbai sai suka yi fatan ina ma abu sufiyan ne ya turo su don su samu kofar da za su san inda yake domin aje a samu wannan abu da yake hannunsa mun fahimci abin yau ba su so a ce rundunar yakin ce ta zo nan da nan har ta zo kusa ba tun da dama kowanne suna gefensu daban wannan suna arewa wannan suna kudu mun fahimci zancen yauwa to shine sai suke fatan ina ma abu sufyan ne ya turo su sai ce la ta zalu fi nufusihim baqaya amalin filisti la alal qafilati la ta zalu fi nufusihim baqaya har yanzu dai bai guce ba a zuciyarsu akwai wani guntu na amal na fata na filisti la alal qafila na cewa su yi rinjaye akan wannan tawaga ko ayari da abu sufyan yake jagoranci da kuma a samu dukiyar mun fahimci wannan zancen la tazalu fi nufusihim fi nufusi suwa su sahabbai har yanzu bai gushe ba a zuciyarsu baqaya amalin guntun fata da ya rage filistila ina su ma'ana su daukaka su istila shine kai rinjaye ka kwace abu akan wannan kafila wato ayari na Abu Sufyan don haka fadarabuhuma darban muji'an sai suka ta dukansu waɗannan mutum biyu aka yi musu duka inda ma harkar yaƙi ake fa suka yi musu duka hatta tsarar gulama ne an ya kula har sai da waɗannan yara samari guda biyu suka aka tilasta to sai da suka ce na hannu li abi sufiyana mu abu sufiyan ne ya turo mu fatara ko kuma sai suka kyale su tunda wannan suke so su ji dama an kana san masu neman ilimin wani abu ko information labarin wani abu a gun mutumin da aka kama shi dama galibi akan sami irin wannan ko yawa ko ai duka wani lokacin ma har a jiwa mutum mummunan ciwo a wasu wurare ana yin wannan to don a samu abin nan to idan ko mutum ya faɗi abin da kake so galibi ai ana kyale mutum yawa walan ma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min as-salati amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallarsa qala lahum sai ya ce da su sahabbai kal'atibi kamar yana zargin su mana ya masa uslubi ya musu uslubi irin na wanda yake cewa me yasa za ku yi haka kukuwa ai ba haka ya kamata ba yace idza sadaqakum darabtumuhuma in sun muku gaskiya ma'ana yayin da suka yi muku gaskiya ku rufe su da duka wa idza kadhabakum taraktumuhuma amma da suka yi muku ƙarya sai kuka kyale su kun ji annabi ke ya san wanne ne gaskiya ya san wanne ne ƙarya a cikin zancen da waɗancan mutum biyu suka bayar muna fahimtar zancen sai ce sadaqa wallahi wallahi sun yi gaskiya ma'ana a zancen su na farko innahuma li quraish quraishawa ne suka turo su ɗiban ruwa zancen su na farko shine gaskiya amma ku kuka kama kuka yi ta dukan su sai da kuka sa suka canja ra'ayi har suka faɗi abin da ba shi bane daidai saboda wancan ɗin kuke so mun gane wannan zancen sun maka na yawwa wa tarjuna anna ghayra zati anna ghayra zati shaukati takunu lakum wannan yayi daidai da wannan cewa kuna fatan ina ma abinda ko rundunar da ba ita ce mai shauka ba wadda ba ita ce mai kaya mai wahala mai yaƙi ba ita kuke so a ce ita ce ta fito wannan magana Allah maɗauki ya ba mu labarinta a cikin suratul anfal ga ma'anarta nan yadda abin ya faru tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sahabbai wannan kuma yana ƙara tuna mana wani darasi har yanzu cewa ashe idan mutum ya aikata wani abu kuskure Allah subhanahu ta'ala saukar da aya akai cewa me yasa akai kaza me yasa akai kaza ya gyara ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa magana ya gyara baya nuna cewa mutumin banza ne kun fahimci abin ma'ana don haka abi a rika karanta ayoyin ƙur'ani ko hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda aka ce ya ayyu alladhina amanu me yasa kuka kaza me yasa kuka kaza shikenan sai a ce to ai kaga ma sahabban ashe kaza da kaza sai a fassara cewa sahabbai ba masu da'a bane wannan ba daidai bane saboda waɗannan mutum uku manya manya ne a cikin muhajirai kuma hadda Ali ibn Abi Talib a cikin su in za a hango zargi to sai a zargi hadda aliyu annan me yasa suka yi abin da ba daidai ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba haka ake ba don haka ba haka ake karanta tarihi ba yawwa in ana neman laifin kowa inda irin wannan idan za a rika yi to babu wanda zai fita ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam abasa wata walla an ja'ahu al'ama ko shi ma an masa itabi duk malaman tafsiri sun yarda cewa sunansa itabi me ma'anan itabi zargi me yasa kai kaza don haka babban abin da ke ciki shine kada a tabbatar da mutum akan abin da yake kai na kuskure in an yi abin da ba haka ba sai a canza shi yasa wata rana har ko ba ma sau ɗaya ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo masa yana ce da shi marhaban biman atabani fihi rabbi ha gani marhaban lalai da wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi kafin ya musulunta ya zo yana son ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam bai kula shi ba yana kula manyan quraishawa manya manyan gari masu kuɗi su yake so su shiryu shine Allah subhanahu wataala ya saukar da abasa wata walla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka har dai zuwa ƙarshe kaga wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ake nunawa hanyar ga yadda yake wa mai nuna masa Allah Allah ko ya isa nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yi wani abu ba haka ba don haka nuna wa mutum ga wani abu da ya yi cewa ba haka ya kamata ba ba a fahimtar cewa shi ba mutumin kirki ba ne a ciki yau Allah samu fahimta to shi ne sai ce sun makhatabal gulamai ne ƙa'ilan sannan sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi magana da wannan samari guda biyu shi da su yake ce musu akhbirani an ƙuraishi ku bani labarin ƙuraishawa ƙala sai suka ce hum wara'a hadal kathibi suna nan a bayan wannan jigawar allazi tara bil udwati al quswa wanda kake gani a nan gefe mafi nisa din nan na wadi al udwati al quswa kamar da muka bada makon da ya gabata ko udwa ana nufin al janib yawa al janib al quswa bangare mafi nisa na wadi na kwari fa qala lahu ma sai yace da su kamil qaum su nawa ne kala sai suka ce kathir suna da yawa kagani ba san adadin ba amma suka ce dai suna dai da yawa ƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'uddatuhum me tattalin da suka yi ma'ana yaya makaminsu ya adadin eh, dawaki me adadin raƙuma kaza da kaza ƙala sai suka ce la nadiri gaskiya ba mu sani ba ƙala sai ce kam yan haruna kulle yau a kowace rana tun da suka fito daga maka suka toho hannan raƙumi nawa suke yankawa a ci kaga ta nan ake gane adadin mutane tun da ya tambaye su adadin ba su iya gaya masa ba yauwa sai ya tambayi nau'i raƙumi nawa ake yankawa a ci ƙala sai suka ce yauman tis'an wa yauman ashirin wata ran tara ake yankawa wata ran goma ake yankawa kaga adadin da yawa yauwa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alƙaumu fi ma bai na tis'imi'a ilal alf ashe mutanen ko dai ɗari tara ne ko dubu ɗaya haka yi kintata ma'ana kenan kamar ka ce kowanne mutum goma kenan ko kowanne mutum ɗari kai laƙumi ɗa yauwa za a ka caccala a ci wannan kuma haka ne sun maƙala lahuma sai ce da su kuma har yanzu faman fihim min ashrafi ƙureshi a cikin manya-manyan ƙureshawa su waye a cikin wannan tawaga suke tafi da su a wannan rindina ƙala sai suka ce akwai utubatu wa shaibatu ibna rabi'a akwai 'ya'yan rabi'a guda biyu da utba da shaiba wa abul bakhtiri ibn hisham wa hakim ibn hizam wa naufal ibn khuwailid wal harith ibn amir wa tu'aimat ibn adi wa nadr ibn al harith wa zam'at ibn al aswad wa abu jahl ibn hisham wa umayyah ibn khalaf fi rijalin sammayahum cikin wasu mazajen dai da suka ambata ma'ana sun faɗi wasu ba iya waɗannan ba in aka faɗi wasu mutane adadi sai kuma a ce fi rijalin sammahum in mutum ɗaya ne ko sammayahum su biyun suka ambace su yawwa ma'ana ana nufin akwai wasu mutanen tare da waɗannan su ma an faɗe su fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nasi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo fuskanci mutane ma'ana ya fuskanci sahabbansa sai ya ce hadhihi makkatu makka ce fa yau gaba ɗayanta qad alqat ilaykum afladha kabidiha ta turo muku mafi girman abin da take ji da shi shine afladal kabid jam'in faladati kabid in ka ce faladati kabidi kamar ɗanka da kake ji da shi wanda ya fi komai tsada a gunka ya fi komai daraja shi ake nufi da faladatul kabid yau kamar mutum yana da ɗa da yake ji da shi yana iya kiransa wannan an an ce falada dama abin da ya fi ƙima ya fi daraja daga ƙodar mutum kasan ƙoda ita ce rayuwa to haka balarabe ke amfani da wannan don nuna abu mai daraja ne ma'ana kamar yana gaya musu ne to yau fa sai ku shirya mutanen makka sun taho ne kwansu da kwarkwatarsu ma'ana sun taho da manya-manyansu gaba ɗaya da suke ji da su ashe kenan a shirye suke mun fahimci zancen ɗai wannan kenan sai kuma ce nuzulul matar sai abin da ya faru na saukar da ruwa وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا sai Allah subhanahu wa ta'ala a ranar nan ya saukar da ruwa ruwa kuwa karo guda in aka ce ruwa ba a ce mu ai ba a cewa ruwa guda ɗaya ko yau amma ana cewa ruwan sama yau an yi ɗaya ko an yi biyu to irinsa ne ma'ana Allah maɗauki ya saukar da ruwa me yasa ya faɗi wannan kalmar gudan don ya nuna wani abu na mu'ujiza da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a wannan ruwan da aka saukar a cikin dare ne sai aka yi wani irin ruwa me ya faru fakana alal mushriki na wabilan shadidan wannan ruwan sai ya zama mamako ne mai tsanani mana a hulminar takaddumi ya zama mamako mai tsanani akan kafirai ma'ana ruwa ne ya rikita musu lissafi gaba ɗaya har gitsa su gaba ɗaya saboda yawan ruwan ya kwarara da ƙarfi sosai a kansu mana a hulminar takaddumi har ya hana su ci gaba da tafiya sai suka daƙire buɗe dole ba yadda za su suka tsaya wa kana alal muslimina tallan amma akan musulmi sai zama yayyafi ne shine tallan fa in lam yakun wabilun me fa tal wabil shine mamako mai yawa tallin kuma shine wato mai sauki sauki yawa tahharahum bihi Allah madaukaki ya tsarkake su da wannan ruwa din wa azhaba anhum rijza shaitan ya tafi da kazantar shaidan tare da su ko daga gare su wa watta'a bihil arda kuma ya kwantar da ƙura ma'ana ya zama cewa ƙasa ta dandaɓe babu ƙura kaga wannan zai amfani ga mai tafiya ko wasallaba bihin ramal kuma ya sa ƙasa ta yi tsandauri ma'ana rairayi ya koma ɗan tsandauri kaɗan shine salaba ya zama salb ina ce salb shine abu mai ɗan tauri tauri yau ka san ƙasar sahara in aka yi ruwa ai tana yin sauƙi ga mai tafiya ya tafiya to sai Allah subhanahu ta'ala a gefen musulmi ya sa musu ruwan ya zama su haka inda musulmi suke inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai ruwan bai yi tsanani yadda ya kawo musu ya yi musu kwazazzabo a hanya da ramuka ya taru a wani wuri da tabi ba za su iya tafiya ba kamar da aka yi wa kafirai su musulmi sai ai ƙasa aka dandabe musu ita ta nutsu kuma ta zama tsandaurin da mai tafiya zai ji daɗin tafiya wa sabbatal aqdama kuma ya tabbatar da kafafu ba yadda idan mutum na tafiya a cikin rairayi wani lokacin ma kafarsa ko kafar raƙumin takan nitse a cikin rairayi a sha wahalar ɗago ta ba sai zama ya yi tauri tauri ya yi tsandauri tsandauri yadda cikin sauƙi za a iya takawa a tafi kuma a tsaya a tabbata ba tare da an girgiza sosai ba wa mahada bihil manzil kuma ya shimfiɗa musu shi wannan masauki da suka sauka ya zama kamar shimfiɗa ya yi daɗin a kwanta a yi bacci wa rabata bihi ala qulubihim da haka kuma ya daure zukatansu ya hada musu zukatansu suka kwantar da hankalinsu suka ji dadi wannan duk Allah madauke ya bamu labari a cikin alqur'ani a suratul anfal zamu zo mu ji aya ya kawo mana ita a karshe aljayshul islami yasbiqu ila ahammil marakizil askariya to wani abun kuma har yanzu rundunar musulmi ita ce ta riga zuwa wurin da yake ya fi muhimmanci in ana harkar yaƙi duk inda aka ce ana zancen yaƙi za ga masu yaƙi suna binciken wurin da yake da suke cewa a zamanin yanzu strategic wuri ko inda ya fi daɗi ya fi dacewa da a yaƙi a gun ya fi maslaha ga harkar yaƙi to musulmi su suka yi rige zuwa wannan wuri wanda ya fi muhimmanci ɗin me ya faru malamin yake cewa wata harraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya motsa yayi gaba bijai shihi da rundunarsa li yasbiqal mushriki da dan riga mushrikai ila ma'i badrin zuwa ruwan badar wa yahulu wa yahula na'am wa yahulu bainahum wa bainal istila'i alaihi dan riga su a samun rinjaye akan ruwa din shine ya shiga tsakaninsu an ce yahulu shine ya shiga tsakani bainahum wa bainal istila'i alaihi ya hana su wato rinjaye akan area da ruwan yake ya zama cewa su suka mamaye wannan guri fa nazala asha'a asha'an kai ko fa nazala asha'an sai cikin dare ya sauka adna ma'in min miyahi badr sai ya zauna daidai ruwan da ya fi kusa da garin badar domin ruwan daban-daban ne kamar rijiyoyi ne rami-rami tafki-tafki to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara yin zango a ruwan da suka fara samu daga daidai inda Badar take ku fahimci abin nan yadda yake su mushrikai suna daidai ina daga hanyar Makka ko daga kudu suna tahowa suna yiwa arewa daga nan suna tahowa inda Badar take Badar tana tsakanin inda Madina take da kuma inda Makka take tafi kusa da Madina mun gane kilomita 150 haka daga cikin garin madina zuwa zuwa badar to su kuma waɗancan sun taho a yanzu ya kai kilomita wajen 300 kenan domin 400 da wani abu da wajen sha wani abu ne tsakanin maka da madina a yanzu to wancan sun ci kilomita wajen 300 kenan sun zo daidai inda badar take ko kusa da 300 yawwa to kafin su zo inda inda badar din take akwai ruwa na garin badar idan ana yaƙi daga cikin dabarar da masu yaƙi suke musamman a wancan zamani shine duk inda ruwa yake to kowa yana harin ya sauri ya zama shine ya mamaye inda ruwan yake yi sansani a nan ya sauka don haka su mutanen maka sai suke ƙoƙarin su zo su magun ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai sai suka zo su ma wurin ruwan suka fara tsayawa amma bari ku ji mai gudana da aka zo sai annabi sallallahu alaihi ya fara tsayawa akan tafki na farko ko injari na farko mai gudana domin suna da yawa kafin aje inda waɗancan mutane su kuma suke mun fahimci abin to da suna sauka a nan a wahuna a wannan wuri ne qamal hubab ibn al-munzir sai al-hubab ibn al-munzir ka khabirin askariyin kamar dai yadda kowane irin mutum mai khibra an ce khibra nufin experience mutum da yake da gogewa askari ta harkar yaƙi mutum ne gogagge wajen harkar yaƙi wa ƙala sai ya ce ya rasulallahi ni kuwa ya manzan Allah ina da tambaya a ra'aita hadal manzil wannan sansani da ka sauka muka sauka yanzu a manzilan anzalakahullah shin wuri ne da Allah ne ya baka umarni ka zauna a nan wahayi aka yi cewa mu sauka a nan nan ne inda za mu sansani laisa lana an na taqaddamahu wala na ta'akhkhara anhu ba dama mu wuce gaba ko mu jinkirta iya nan aka ce lalle mu tsaya am huwa ar-ra'yu wal harb wal makidatu ko kuwa dai ra'ayi ne kuma sannan dabara ce ta yaƙi walmakida kuma plan ne da tsare-tsare irin na yaƙi ma'ana ba wahayi ba ne ƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa bal huwar ra'ayu wal harbu wal makidatu ya ce ba wahayi ba ne ra'ayi ne ni haka na gani sannan kuma tunani na kenan a tsarin yaƙi dabara ta ce ta yaƙi in ji manzo sallallahu Alaihi wasallam ƙala sai al-hubabu min al-munzir yake cewa to ya rasulullahi in ku haka ne ya manzan Allah inna hadha laysa bi manzil ni a fahimta ta a gogewa ta ta tsarin yaki nan ba wurin sauka bane za mu yi magana akan darasin da ke cikin wannan maganar insha Allah yace fanhad bin nasi don haka ni a gani na fanhad bin nasi ka zabura da mutane ka tashi mu tashi daga wannan wuri hatta na'tiya adna ma'in min alqawmi har ya zama inda za mu je shi ne mu sauka a wurin da ruwan da ya fi kusa da su mutanen kun fahimci zancen da gaya mana cewa ruwan ba ɗaya ba ne ko akwai ruwa nan akwai wani a can akwai wani a nan akwai wani a can haka to da annabi sallallahu alaihi wasallam da suna tahowa daga madina arewa kenan ko suna yowa kudu sai suka zo shi annabi sallallahu alaihi ya fara tsaya a ruwan farko ruwan da suka fara haduwa shine al-hubab ya kawo wannan shawara ce ji a gani na in dai ba wahayi ne cewa ba za mu tsallake nan ba to ni a gani na to mu ƙara gaba mu je ruwan ƙarshe wanda daga shi ba kowa sai su mutanen sai mu tsare shi yau sai zama cewa gaba ɗaya sauran ruwan yana bayan mu mun sa shi a bayan mu kaga mu ne kenan muka yi mamaye duk inda ruwa yake sai mu sha yadda muke so mai amfani da shi yadda muke so su ko ba za su iso gun ruwan ba sai sun sha wahala su sha ishi ruwa kafin su zo kuma sai a yi karan da za a yi a tsakani kun ga mun yi dabara kun fahimci yadda zance yake yawwa to shi ne sai ina ne na buɗe wani shafi yawwa to shi ne sai wannan bawan Allah da ya ba da wannan shawara ya ce fananzilahu sai mu sauka a nan alƙaumi ya ce yana nufin ƙuraishawa fananzilahu sai mu sauka a wannan inda ruwan ƙarshe yake wani gawir ainu harrib sai kuma mu rurrusa ma wara'ahu min alƙulubi rijiyoyi ƙanana an ce ƙulub ana nufin rijiyoyi wanda yake akwai ruwa a ciki rakiya ita ce tsohuwar rijiya da ba ruwa a ciki ita ake ce ma rakiya ƙulub kuma abin nan shi ne jam'in rijiyar da take akwai ruwa a ciki sai ce sai mu ruguza duk rijiyoyin mu kwakwashe su an ce nugawiru ma'ana mu kafe su ma'an abin nan an ce bi'ir ga'ir ana nufin rijiyar da babu ruwa a ciki ta kafe yawwa to sai ce sai mu kafe ruwan da ke ciki sai mu yi wani ramin kuma sai ruwan gaba ɗaya sai mu tattara shi sai koma rami guda ɗaya ya zama dimin mallake shi sauran rijiyoyin ko sun zo ba za su samu komai a ciki ba duk ya bada wannan dabara shi al-hubab ibn al-munzir mun fahimci zancen thumma nabni alaihi haudan yace sai mu gina wani tafki a kewayen wannan wato ruwa ko rijiyoyi fanamla'uha fanamla'uhu ma'an sai mu cika shi da ruwa shi wannan tafkin ma'ana mai wani dan karamin dam mu lalata rijiyoyin da suke eriyar gaba ɗaya sai ruwan su duk ya dawo gun wannan dan karamin dam din sai zama ba wani ruwa sai wannan kuma yana kewayin inda muka zagaye muna fahimta yawwa yace thumma nuqatilul qauma in mun gama wannan sai mu je mu tunkari mutanen sai ayi yaki da su fa nashrabu wala yashrabuna sai mu sha ruwa saboda ga mu kusa da shi su ko ba su da inda za su zo su sha ruwa sai sun yaƙe mu su zo faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ku sallallahu alaihi wasallam sai ce laqad asharta bir ra'ayi lalle ka ba da shawara da ra'ayi mai kyau mai hankali mai kyau ma'ana wannan magana ta haka ita ce magana in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa na hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jaysh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura ya ci gaba da wannan rindina hatta ata aqraba ma'in min al adwi har sai da je ruwan da yake shine mafi kusa daga inda su abokan gaba suke fa nazala alaihi shatr al layli ya sauka tsakiyar dare rabin dare kenan thumma sana'u al hiyada sannan suka tsatsara suka gina wato tafkuna kanana kanana wa gawwaru ma adaha min al qulubi kuma suka kwashe suka ɗebe ruwan da ke saurin cikin ƙananan rijiyoyi ya dawo gun wannan wato tafki da suka yi guda ɗaiɗaiɗaiɗai haka mun fahimci wannan dabara da aka yi ta sai makarar ƙiyada za mu zo insha Allah akwai yan wasu darussa da na rubuta daga cikin wannan abubuwan da za mu ji su daga darasin yau din menene fiƙihun da za mu samu daga wannan abin da ya auku a wannan rana ko daga farkon makon da ya gabata yace wa ba'da an tamma nuzulul muslimin bayan musulmi sun gama yin zangon su sun yi sansanin su alal ma'i daidai inda ruwa yake iqtaraha sa'ad ibn mu'adh sai sa'ad ibn mu'adh shugaban al-ansar ya bada shawara ala rasulillah shine iqtaraha ya bada shawara ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yabni al-muslimuna maqarran liqiyadatihi cewa a gina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matabbata ta jagorancin yaƙi wato ɗan ɗaki da zai zauna a ciki wato shine kamar wurin da nan ne za a riƙa ba da control ɗin yaƙi annabi sallallahu alaihi a matsayinsa na shugaban yaƙi dama a wurin yaƙi akan yi irin wannan makarar ƙiya da ana ce masa arish yawa sai a ɗan ɗaki ƙarami kamar buka ya zama ko tanti shugaban yana ciki yana zaune yana leƙowa ya ba da umarni ai kaza ai kaza in aka zo aka ce an rusa wannan wuri to an gama cin yaƙi ma'ana an ci mutane da yaƙi yauwa to shine sa'ad ibn mu'adh ya kawo wannan shawara me yake cewa yau yace isti'dadan litawari yace mu yi wannan domin shirin ko ko me zai kai ya kawo shine tawari emergency ma'ana mai shiri for emergencies wa taqdiran lil hazimati kuma da kaddara cewa kila fa za a iya faduwa a wannan yaƙin ma'ana a kaddara la'allafa ya zama cewa ai rinjaye a kanmu ƙablan nasir kafin magana cin nasara ma'ana idan kana son ka ci nasara dama a yaƙi ka riƙa lissafi a kanka ka ƙaddara duk wani option duk wani abu da zai iya aukuwa ka ce la'alla kaza zai faru la'alla kaza zai faru la'alla kaza zai faru to ka ƙaddara ka kimanta in ka faɗi in aka ci nasara a kanka mai zai faru kafin kai tunanin in ka ci nasara mai za ka yi wani ita ce dabara kar ya zama cewa ko murnarka da farin cikinka da kuma alfaharinka da adadi ya sa ka yi alfahari shi sa kaga Allah subhanahu ta'ala yake zargin shawa kafirai lokacin da suka fito sun fito batsaran wa ri'a'an nasi haka fito wasu take a wannan yaki suna alfahari suna jiji da kansu cewa su ne masu makami su ne masu jama'a su ne masu kaza da kaza Allah maɗauki sai nuna musu iyakarsu amma wanda ya fito da tawadu'u yana tsoron abokin gaba ya fi shi amma kuma a zuciya fa ba tare da cewa abokin gaban nan ya raunana masa zuciya ta fuskanta ba wannan shi kuma wani abu ne daban kada zuciyarka ta karaya amma kuma ka kaddara cewa za a iya faduwa kafin ka kaddara za a ci nasara amma kuma wannan labarin naka ne na kai kadai karka ga kowa mun fahimci zancen shi ma in ka ga wa abokan da kuke yaki da su kaga za su raunana su kuma in ka ce a kila fa kaza ka ba da ƙarfin zuciya ga waɗanda kake jagoranci amma kuma wajen tsarin dabarar ka ka tsara ko da ta kwana wannan shine abin da ake nufi wannan ita ce dabarar sa'ad ibn mu'az shine ce haifu qala sai yake cewa ya nabi allah ya annabin allah ala nabni laka arishan ba ma gina maka wani daki ba takunu fihi wanda zaka zauna a ciki wa nu'iddu laka wa nu'iddu indaka raka'ibak kuma sannan mu kintsa maka da abun hawanka da abun nutsuwarka duk abin da ake bukata dai mu tsatsara maka thumma nalqa aduwana sannan mu je mu tinkari abokin gaban nan fa in a'azzana Allah wa azharana ala aduwina in Allah ya girmama mu ya kuma rinjayar da mu akan abokan gaban mu kana zalika ma ahbabna wannan shine abin da muke so wa in kanatil ukhra in kwaɗaya ce ta faru wato sabanin haka kishiyar haka wato muka fadi jalasta ala raka'ibik sai ka zauna akan a cikin kayan da zamu tsara maka falahiqta biman wara'ana min qaumina sai ka je ka samu wanda suke bayan mu daga cikin mutane ma'ana yana nufin in mu an ruguza mu an kashe mu kai sai ya zama cewa ka tafi ka samu sauran mutanen madina a ci gaba da yada aikin addini da kai mu kuma nan ka bar mu yawwa kun gane dabarar tasa yau domin aka ce an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shikenan kuma abu ya ɓaci ba iya wannan yakin aka faɗi ba gaba ɗaya musulunci ne ya abin nan dan haka shi tunanin Sa'ad ibn Mu'adh ya Rasulullahi ka saurara ka koma ka zauna a wannan daki mu kare ka mu mu je mu yi ta wannan yaki duk abin da ya faru in an ci nasara shikenan haka muke so in ba a ci nasara ba kuwa to dama ba a taba mana kai ba sai ka juya ka samu sauran sahabbai dama suna can da yawa wasu ba su zo ba kamar da ci gaba da faɗa mu ƙara samu shi yusai ce wa in kanatil ukhra jalasta ala raka'ibika falahiqta biman wara'ana min qaumina sai ce faqad takhallafa anka aqwamu ya nabiyallah yace ya annabin Allah dama akwai waɗanda ba su zo ba shine takhallafa anka eh waɗanda suka zauna a gida tun da dama ai mun yi maganar cewa fita yakin badar ba bayan umarni ne na tilas cewa kowa ya fita ba an ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada zabi ne cewa za mu fita wanda ya samu dama ya fito wanda yake da abun hawa ya zo mu tafi to shine sai yake cewa akwai waɗanda suka zauna a gida ba su biyo ka ba ya rasulullah ma nahnu bi ashaddu bi ashadda laka hubban minhu mu ba mu zama mun fi su san ka ba ya rasulullah ma'ana su ma suna son ka walau zannu annaka talqa harban da a ce sun zaci sun tabbatar suna da kyakkyawan yaƙinin cewa akwai yaƙi za a yi yace ma ta kallafu anka wallahi da ba su zauna ba sun tsammanin kawai za a fita ne kamar yadda aka saba fita irin fitar da aka yi wajen guda takwas da muka karanta a baya ko a fita aje a dawo ba tare da an haɗu da yaƙi ba sai ce haka ne yasa ba su fito ba yamna'uka Allahu bihim Allah madaukaki kuma zai kare ka ta hanyar su shine ma'ana yamna'uka Allahu bihim Allah zai baka kariya bihim ai bi sababihim ta hanyar su yunasihunaka za su yi maka nasiha wa yujahiduna ma'aka kuma sannan za su yi jihadi tare da kai fa athna alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaba masa khairan ya masa yabo mai kyau wada alahu bi khairin yi masa addu'ar alheri kuma ya yadda da wannan shawara wabanal muslimuna arishan sai musulmi suka gina wannan daki ala tallin akan wata jigawa tudu murtafi'in mai tsawo ma'ana mai tudu ya ka'o fi shamali a sharqi wanda yake daidai gabashin arewacin gabas mana gabas abin nan arewa maso gabas yawwa limaidanil qitali daidai inda yakin yake ai wurin filin yakin yake ga filin yakin sai suka suka dubi daidai arewaci gabas gabashin abin nan ko ince arewaci mu arewa maso gabas sai suka samu a daidai wannan wuri sai aka gina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daki ya shiga ya zauna a ciki amma kuma wa yushrifu ala sahatil ma'araka shine mai shugabanci akan filin yakin ya yake gudana yana hange daga saman nan zai hango wuri kaza wuri kaza ya bada umarni ayi nan ayi nan ayi nan ma'ana kenan ba wai gudu ya yana tsoron ko kuma saboda tsoron wani abu ba yana hakan amma yana bada umarnin me za a yi mun fahimci abin yace kamatan makhtiyaru firqatin min shababil ansar kuma aka samu wasu zarata daga cikin samarin al ansar bi qiyadati sa'ad ibn mu'adh karkashin shugabancin sa'ad ibn mu'adh ya harisuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna gadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haula maqarri qiyadatihi a daidai wurin shugabancin nasa mana wannan arishi da aka gina gefe na karshe da zamu mu karasa wannan yace ta'bi'atul jayshi wa qada'il layl wa qada'ul layl wato kintsa rindina da kuma kwana da suka yi a wurin yadda aka yi bacci a gun ثم أبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه النبي صلى الله عليه وسلم يتسارع شيني أبأ تعبئة شيني كي فيلم كمان أتي كتيك ونفهم يوا النبي صلى الله عليه وسلم يتسارع وتولين دينسا ومشى في موضع المعركة سنن يتاكا دي قفصا دي دي أولين دا أياكي وجعل يشير بيده kaga dabarar yakin anan babba zamu lura da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan guri da suka yi sansani sun tsara ba za su yi gaba ba don in suka yi gaba ba lalle ne su samu wannan saitarar da suka samu da mamayar da suka yi wannan eriyar ruwan ba sannan kuma abokin gaban da ya fito da fushi yana ji da ƙarfi ko ka tsaya a baya dama gurinka ya taho ko ba haka ba ne da haka in ka ƙara gaba ma za ku haɗu in ka tsaya ma zai zo ya same ka da haka gwanda ka zaɓi inda kake so sai ya zama yakin za a yi shi yadda kake so ba yadda wancan ɗin shi yake so ba mun ci abin da aka kar mu fahimci cewa wai me yasa suka zauna ba su ci gaba an tinkare su ba a'a ai sun san da fushi suka taho za su zo gun su ne yau don haka ko ina suka tsaya za su zo dama ai dabarar asali in ba ku manta ba da ba an zauna a cikin madina za a zauna ba a fito ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in muka bar haka muka bar wannan mutanen suka zo muna cikin madina ba fita yakin nan ba to za su mamaye garin kuma la'alla abinda za su aikata da mu da mata da 'ya'ya Allah ne kawai sani don haka fitowa a tinkare su shine alheri sai a yi yakin a hanya mu komo gida da nasara su su koma da nisa da hazima yawwa to shine sai yake cewa wa mashafi mawdi'il maraka wa ja'ala yushiru bi yadihi to kun ji wani abu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai rika nuni da hannunsa yana cewa hadha masra'u fulanin gadan insha Allah anan za a kashe wani gobe insha Allah sai faɗi sunansa wa hadha masra'u fulanin gadan insha Allah nan kuma za wani nan anan gun za a kashe wani gobe insha Allah kaga duk wannan menene bushara ce ta cewa za a za a ci nasara wanda ba mai iya bada ita sai wanda ake ma wahayi thumma bata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kwana yana sallah to kun ga wannan shi kuma wani janibi babba duk yadda ake ciki tashin hankali da damuwa baya hana ibada mutum ya tashi ya bautawa Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ke cikin damuwa lokaci ne da Allah maɗaukaki ya fi karɓar addu'a musamman lokacin yaƙi kunga sabubban karɓar addu'a sai da suka haɗuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin da yawa daga cikinsu akwai saukar ruwan sama lokaci ne na addu'a ko sannan kuma lokacin yin da aka yi sahu ana yaƙi bayan ya shirya su ya zo kuma yana sallah ga kuma ibada yake aikatawa ga shi annabi yan ma bai kawo mana ba'anan ko kuma maiwa zai zo a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yana daga cikin addu'a da yake ya daga hannu yake addu'a zai zo mana gaba yace ya Allah in har aka kashe wannan yar tawagar a wannan wurin shikenan kuma an kashe waɗanda za su bauta maka ya Allah ya Allah yana ta haka gashi fa shi ya bada labarin abin da za a yi kaga yanzu mu ne muna da tsammanin mun fi ƙarfi mai muke sai a yi ta alfahari sai a yi ta bacci amma shi yana da yaƙinin Allah ya gaya masa za a ci nasara amma bai daina addu'a ba don haka addu'a ba a barinta duk halin da kake ciki ko ka gama abu to kai addu'a Allah ya baka nasara akan ci gaba da ɗorewarsa to ballantana ma baka gama ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da abubakar ya zo ya kama rida'insa ya mayar masa ya gyara masa domin saboda tsananin addu'a da annabi sallallahu alaihi yake sai da rida'in sa ya fado ya zama ga kafadar ta baya ta bayyana shine annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya dauki wannan mayafi nasa ya mayar masa yace kafaka munashadatu rabbika wannan magiya da roko da kake ubangijinka ya isa haka insha Allah zai amsa maka to kun ga al'akhdhu bil asbabi kenan bayan kana da ma da yaqini mutum kada ya zauna a yana dogaro da dabararsa ko kuma a ce ba zai roki Allah subhanahu wata'ala ba duk da haka kun ga ya bamu labari cewa ga nan za a kashe wani nan za a kashe wani sannan ya kwana yana sallah ila jiz'i shajaratin a gurin wani kututturen wata bishiya hunalika da take wannan wuri wa batal muslimuna laylahum hadi al anfasi ko hadi al anfasi ya kamata a samu ya'un hadi'il anfas suna cikin wato numfashi mai natsuwa hudu'i in an ce hudu ana nufin natsuwa al'anfas kuma in nafas wato numfashinsu a baccinsu suka kwana suna bacci mai natsuwa bayan bacci mai natsuwa muniril afaq sannan tunaninsu hankalinsu a haskake in an ce afaq jam'in ufuk asalinsa shine horizon sasani haka na sama amma ana zancensa dangane da dan adam ana nufin tunanin mutum shi sa akan siffanta mutum da dhikr ufuk cewa mutum ne wato mai takurarren tunani yawwa amma su wannan Allah ya haskaka musu tunaninsu bayan cikin natsuwar da suke ciki ghamarati thiqatu qulubahum sannan kuma aminci da natsuwa cewa Allah zai taimake su shine athiqa ghamarat ya lullube qulubahum zukatansu baki daya sun gamsu da cewa Allah subhanahu ta'ala yana tare da su wa akhadhu min ar-rahati qistahum kuma suka dauki rabansu na wato hutu kowa ya samu rabansa na hutu shine qist rabo kenan ya'muluna an yarau bashaira rabbihim suna fatan su ga busharar ubangijinsu daban-daban bi uyunihim da idansu su ganta kurukuru sabahan gobe da safe to shine Allah madauki yace da su iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu yayin da gengedi yughashshiku ya lullube ku amanatan minhu dan nutsuwa da aminci daga Allah subhanahu wataala wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an kuma yana saukar da ruwa daga gare shi wa yunazzilu alaykum minas sama'i kai daga sama ma'an yana saukar muku da ruwa li yutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da wannan ruwan wa yuzhiba ankum rijza shaitan ya kuma tafi muku da kazantar shaitan wal yarbita ala qulubikum kuma domin ya hade zukatanku su zama wuri guda a nitse cikin kwanciyar hankali wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma ya tabbatar da kafafunku da wannan ruwan da aka saukar domin kada ku rika goggocewa domin kada ku zazzame kada kuma ku kasa wato jin dadin tafiyar ku da a wurin wannan yaki yace kanat hadhihi al-lailatu lailatal jumu'ah wannan dare daren juma'a ne as-sabi'ata ashar min ramadan ranar goma sha bakwai juma'a goma sha bakwai ga watan ramadan ita ce dama ran da aka yi wannan yaƙi na badar fi sanati thaniya a shekara ta biyu min alhijira bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana khurujuhu sallallahu alaihi wasallam fitowar manzo sallallahu alaihi wasallam ko ta kasance fi athamina aw athani ashar min nafsi shahr wato ran takwas ko kuma ran goma sha biyu na wannan wata din fitowarsa kenan daga madina da zangon da aka rika yi har zuwa kuma ran sha bakwai ne aka yi wannan yaƙi na badar kamar da za mu zo mu ji yadda yaƙin ya gudana insha Allah sai mu tsaya a wannan wuri Allah maɗauki ya ƙara mana fahimtar darussa daga cikin darussan da za mu fahimta a wannan darasi ko da yake lokaci ya ɗan taho ko zan bi su da ɗan gaggawa ba yawa na farko istisharatul ashabi neman shawara daga sahabbai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga cikin abin da za mu fahimta na darasi babba a wannan mu'amala da yake da sahabbansa shi ba mai girman kai ba ne yana shawara da sahabbansa mai kuka gani kar mu manta yadda ya tambaye su a tafi yaƙi ko a tsaya manya-manyan shugabannin ƙwarai shawa shugabannin muhajirun kai nake so in ce daga cikin mutanen madina ma'ana muhajirun su abubakar radiyallahu anhu da sauran manyan sahabbai suka ba da shawara a fita annabi sallallahu alaihi wasallama duk da haka sai da ya ƙara neman shawara saboda yana neman ya ji me ra'ayin mutanen madina wato al'ansar abu na biyu albahthu anil ma'lumati bi nafsihi aw an ya'mura ghayrahu daga cikin darussan zamu ga cewa a binciken neman sanin labarin da abokan gaba suke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam hadda kansa yakan binciki abubuwa mun ji a wannan darasin ko yawwa ya bincike da kansa ya kuma tura wasu ya tura an je an dawo an bashi labari sannan kuma mabda'ul kitman wato matakin boye da kuma sa abubuwa su zama sirri in ana harkar yaki mutum baya bankada me yake ciki abu na hudu raddu sahabati al-ma'lumati ila rasul sallallahu alaihi wasallam zamu ga cewa su ma sahabbai duk abin da suka samu to gurin sa ake dawowa don haka ashe kenan suna girmama shugabanci in suka ware su kadai ba gaban kansu suke yi ba duk abin da suka samu to ba za su ijtihadin su kafin su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan sun tabbata ba dama su komo wurin sa shine za su yi wani abu nasu mun fahimci wannan kun ga duk abin da suka samu sai su kawo annabi sallallahu alaihi wasallama domin shine shugaba shine jagora sai ai shawara da shi kafin a zartar da wani abu domin dama Allah madauki ya gaya mana wannan wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau raddu walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wannan ka'ida ce sananniya dama idan wani lamari ya faru na zaman lafiya ko na tsoro a za'u bihi sai ka ga ana zargin wasu mutanen ne sai su lika yada shi amma ba haka ya kamata ba kamata yi su dawo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka sahabbai suke sai su dawo da shi gun manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma masu jagoranci a cikin su haka wajibi duk tafiya in babu jagoranci mai kyau to ba za ta tafi ba abu ba zai yiwu ba kuma dole sai ana haɗa kai ana tattaunawa tare a ga yadda za a yi kaza a ga yadda za a yi kaza abu na biyar annal harba ya'tamidu fiha ko yu'tamadu fiha ala ra'yil khabiri shi yaki ana dogaro da ra'ayin wanda yafi iya yaki ne kun ga kisar al-hubab ibn munzir da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara babba abun da ke cikin wannan na farko Allah ya baiwa waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikakken ladabi gare shi kafin su yi wani abu farkon abin da ke zuwa zuciyarsu fa shi fa manzon Allah ne kun fahimci wannan abin kun ga shi yasa al-hubab ibn munzir kafin ya gaya masa wannan ra'ayin nasa sai da ya tambaye shi tambaya ta mai ladabi na farko ya tabbatar masa da risala ce ya rasulullahi kaga ya yadda da manzancinsa sannan ce wannan masaukin da muka sauka umarni ne daga Allah wahayi aka yi maka masauka a nan ko kuwa dabara ce ta yaƙi annabi sallallahu alaihi da kansa yake cewa ba wahayi bane dabara ce ta yaƙi to sannan sai ya ɗauko shawarar ta sai bayar bai kawo wani fushi tun ba irin abin nan yayi na fushi to ai gashi nan ma irin ta ku duba ma irin yadda ake yin abubuwa sai ai ta suka bai soki manzon Allah sallallahu alaihi ba ya je yana ga wasu sahabban to ai gashi nan wannan dabara ai ba dabara bace a'a sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi ashe kenan su ba sa yawo da kunkuni suna sukan shugabannin su mun gane zuwa ake da karfin zuciya sai a zo gun shugaban a ce ni a gani na ku kaza ya kamata ai wannan shine abin nan shine gwarzantaka shine namiji kuma shine rashin tsoro kuma shine tunani kuma shine girmama babba to sai kuma ya tambaye shi bayan ya gaya masa cewa wannan ba wahayi bane wannan kuma dabara ce ta yaki sai ce to di ina ganin wannan ba dabara bace dabara ita ce ai kaza ai kaza ai kaza to da yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu ikhlasi na duniya kakaf a cikin halittar Allah me yayi bai ce kai yanzu ka isa ka zo ka gyara mun abu ba bai faɗa masa haka ba sai ya ce wannan abin da ka faɗa ku shine ra'ayi ku duba ku gani ashe a matsayinsa na manzo ya fifita ra'ayin wani akan nasa ra'ayi nan karka zo ka ce to shi fa wahayi ake masa ya ma za in banda rashin kunya za a yi wani sahabi ma zai ce zai ba shawara wannan kana tunani ne wani iri daban yawwa mutumin da yake dama ya dora shugabanni ma'asumai ne ba sa sabo ba sa kaza shi yasa yake irin wannan tunani mun gane wannan yau kamar misali da mai shi'a zai zo ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam dan me ma har wani zai gyara masa ra'ayi ai ana zancen cikin abin da ba wahayi ba cikin abin da ba wahayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya faɗan abu Allah ya ce masa ba haka za a yi ba kaza ne yafi dacewa kuma tun da dama Allah ya umarce shi ya ce wa shawirhum fil amri in shawarar ta su ba ta da amfani me yasa za a umarce shi yayi shawara ashe kenan za a iya samun shawarar wani a cikin su wadda ta fitasa mun fahimci abin yawwa da haka wannan tatsuniya ta ismar wani ba annabi sallallahu alaihi shi kadai ne masumi shi kuma da mazancin isma tasa babbar ismarsa ita ce a cikin sakonsa baya sabawa Allah cikin abin da aka bashi sako kuma sannan baya abin da Allah subhanahu wataala ya haramta amma kuskuren ijtihadi yana yi amma ba a tabbatar da shi akai mun fahimci wannan zai ijtihadi ya ce kaza za a yi in ba daidai bane Allah zai ce masa nan ba haka ya kamata a yi ba kaga kenan ashe abin da ya zauna a kansa na ƙarshe to shi za a kalla shine babu kuskure a ciki kaga kenan ashe maganar manzon Allah sallallahu alaihi da ra'ayoyinsa suna nan a cikin abin da ya zo da shi na alkur'ani da kuma sunnarsa da ya karantar da ya ilmantar da ya aikata da kansa da aka yi a gabansa bai musa ba duk abin da ya rufe bakinsa akai har abin ya kare har ya mutu bai canza shi ba to shine daidai mun fahimci wannan ashe kenan ba za a zo a ce me yasa bai kaza ba me yasa bai kaza ba wannan tuhuma ce daga baya bayan ya gama isar da sakonsa to abu na gaba khuluquhu alkarim halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu kyau ku duba ku ga yadda ya tambayi wannan dattijo da ya haɗu da shi ya tambaye shi akan kansa ya tambaye shi akan mutanen Qurayshawa bai ɓoye masa labarin ba a bai fito masa kai ya ce masa ina shawa kawai yadda zai ba shi ƙofar har ya gano shi ba wani duk ana sansa a wajen wato harkar yaƙi a samu kitimani kuma da wannan halaye masu kyau sannan tauri ya tuhu a ijabatahu an su'ali shekh yadda annabi sallallahu alaihi ya ɓoye wannan amsa da zai baiwa shi wannan tsoho da ya tambaye su ko kuma daga ina kuke kaga sai bashi da tauriya tauriya kuma a shar'ance ta halatta mun gane wannan yawwa musamman a in ya zama manduha ce da za a kauce wa yin ƙarya manduha ce mai ma'anar manduha ƙofar da za ka kauce don karka yi ƙarya sai ka faɗi abin da yake gaskiya ne ko da shi wancan ba haka ya fahimta ba tare da cewa a wurin wanda ba annabi ba sauran mutane yawaita wannan a shar'ance ba a sansa don yana kai mutum ga kuma har ya kai ga ƙarya amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dabara ce ta yaƙi ta sa kuma dama can a dabarar yaƙi ya halatta a yi wannan ai ka ibn malik ya ba mu labari ko a hadithinsa da yake cewa babu wani yaƙi da annabi sallallahu Alaihi wasallama zai fita sai face yuwarri ha bi gairiha ma'ana yana ɓoye ta da wata ma'ana in za a tafi wani wuri sai ya ce wani wuri za a tafi daban ko kuma ya fito ma ba tare da ya gaya musu inda za a je ba sai an je inda yake so a fuskanta sai ce nan za mu yi ko kuma ya ce musu wuri kaza za mu tinkara kafin a je wurin sai ce a canza a yi wuri kaza wannan shi ake ce ma tauriya in an ce warra shine ka sa wani abu a baya ka ɓoye shi da wani abu mun gane asalin kalmar yawwa don haka wannan ita ce sai ce na hannu min ma'in mu daga ruwa muke wannan kuma gaskiya ce daga ruwan da Allah maɗaukaki halitta yana nufin ruwan mu ne mun fahimci wannan yawwa wannan shi ma darasi ne babba daga cikin dabarun yaƙi daga wata dabara kuma da za mu fahimta har yanzu daga hanyar kitimani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine bayan ya bashi wannan amsar na faɗi wannan ɗazu yana gaya masa cewa na hannun ma'in sai suka bar wurin shi da abubakar ko radiyallahu anhu bai bari ya daɗe a wurin ba yadda har mutumin zai ci gaba da tambayoyi har ya tilasta masa ya faɗi abin da yake ba shi yake so ya faɗa ba a lokacin sannan zai zo mana daga cikin wasu darussan har yanzu insha Allah wasu zan bar su har zuwa lokacin da za mu zo kansu dan wasu ba mu zo kansu ba daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarci duk mai tafiya da raƙumi ya yanke kararrawar raƙumin daga wuyan raƙumin wanda shi ma wannan zai taimaka kada a ji karar inda suka dosa ko a ji gasu nan tahowa duk wannan hanyoyi ne dai da dabaru na yaƙi insha Allah da sauran wasu abubuwan da za su zo mana nan gaba na darussa za mu same su ko a halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a halin sahabbansa ko kuma a dabarun rayuwa ko na yaƙi إن شاء الله تعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا بخير وأن يزيدنا علما نافئا وأن يؤملنا في طاعته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين